أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai taron albarka masallacin da ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami a wannan gari mai tarin albarka garin gombe barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin juma'a wanda ya daidai da talatin daidai ga watan ɗayan musulunci watan almuharram yau muna yinin ƙarshe a wannan wata da insha Allah hijira yau na da shekara 447 daidai da 25 ga watan bakwai na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratu maryam alaihissara sura mai namba ta goma sha tara idan ka kidawo surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta arba'in daidai a sura yau za mu tashi aya mai namba ta arba'in da ɗaya insha Allah kuma a mun kammala isa ta nana maryam da ɗanta annabi isa alaihi salam yau za mu shiga kissa ta gaba ta uku a surar ita kissa ta annabi ibrahim alaihi salam da gwagwarmaya da yi tun daga gida zuwa mutanensa zuwa kuma har Allah ta ala ikonsa akan mutanen nasa a karamukallahu Allah ya ce wazo kuwar filkita bi ibrahim
bismillahirrahmanirrahim واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا النبي إبراهيم شين أكي شمس خليل الرحمن واتخذ واتخذ الله واتخذ الله إبراهيم خليلا Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin Khalil wannan kulla wata matsayi ce ta soyayya ta ƙarshe tsakanin Allah da wanda Allah ta'ala ya sanya wannan alaƙar tsakaninsa da shi manzan Allah ya yi magana cikin hadisi cewa inna Allah takaza ne kalilan kamar takaza Ibrahim kalilan Allah ya riƙe ne badaɗinsa kamar yadda ya riƙe annabi Ibrahim a.s. badaɗinsa wannan wani matsayi ne na kaiwa ƙarshe a matsayi na kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala to annabi Ibrahim a.s. ya samu wannan hulla ɗin kuma annabi ibrahim alaihissalam shi kaɗai allah ta'ala ya kira shi al'umma shi kaɗai inna ibrahim kana ummatan qanita إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا na'am ولم يك من المشركين annabi ibrahim alaihissalam allah ta'ala ya kira shi umma shi kaɗai ɗaya tamkar da dubu kenan allah ya ce qanitan ko mai dan allah ɗin al'umma ce su kutum da guda kuma al'ummar ma mai yi don Allah an gane ko? a ƙanitar lillahi hanifa kuma ya karkace a dukkan wani addini na son zuciya ya tsaya ya fuskantar da mafuskantar zuwa zuwa ga Allah shi kaɗai wala mai kuma da mashirki annabi ibrahim bai kasance daga cikin masu yawa Allah tarayya ba annabi ibrahim alaihi salam shi ne mai matsayi na biyu a dukkan halittun da Allah ya yi a duniya da lahira dukkan halittun da Allah ya yi annabi ibrahim shine mai matsayi na biyu a cikinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mai matsayi na daya an gane ko yawa daga annabi muhammad kuma sai annabi ibrahim alaihi salam daga annabi ibrahim sai annabi musa an gane ko to a matsayi na uku a aka samu a annabi ibrahim alaihi salam shine matsayi na annabi musa shine matsayi na uku matsayi na hudu shine aka samu ikhtilaf na malamai cewa annabi isa ne ko annabi nuhu alaihi salam amma daga matsayi na ɗaya na biyu na uku babu kokonto a ciki babu babu ikhtilaf na malamai a matsayi na hudu da na biyar shine ake ce annabi isa ko annabi nuhu alaihi salam wanda wannan guda biyar din sune ulul azmi na rusul mafiya girma daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala annabi ibrahim alaihi salam har sura akai su kutuma qur'ani da sunansa suratu ibrahim alaihi salam kuma kissarsa ta zo a mabamantan surori da yawa tun daga bakara za a ci karo da su da kisra na ibrahim a.s. har ma zuwa suratul a'la suf ibrahim wa musa an fahimta to Allah ta'ala ke cewa dhukur ka ambata musu fil kitabi a cikin wannan littafi na alqur'ani mai girma ka ambata musu labarin annabi ibrahim a.s. alkitab alqur'ani kenan ana yi wa manzon Allah umarni ne cewa ka ambata wa al'ummar ka kissar annabi ibrahim da irin yadda ya fara gwagwarmaya da mutanensa da irin yadda ya ƙoƙarin dasa tauhidi da kaɗaita Allah a cikin wannan al'umma da ya tahi a cikinsu da yadda ya dinga samun gwagwarmaya tun daga gida tun daga cikin gida ya fara samun gwagwarmaya har zuwa waje har zuwa ta kai ta kawo duk mutanen ƙasar sun haɗe baki a kansa akan a ƙone shi ma gaba ɗaya a rasa ransa kuma an ce ya taɓa rayuwa daga shishe matarsa su ne kaɗai musulmai a duniya ba wai a garin da suke ba duk duniya a lokacin su biyu ne kaɗai musulmai an fahimci wannan kuma Allah ya ce je isar da wannan da'awa ta musulunci haka ya dinga yi kuma Allah ta'ala ya taimake shi yasa duk wanda zai aiki don musulunci kar ya sare kar ji tsoro Allah ne yake bayansa an fahimta in dai aikin addini ne duk girman sa wallahi karka ji tsoronsa ba kai bane mai yi Allah ne mai kai dai Allah zai amfani da kai ne yayi amma Allah ne mai an bayyana wannan annabi ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ke ce innahu kana sadiqal wa'd annabi ibrahim Allah ya ce mai gaskata alƙawari ne na'am yau afwan innahu kana siddiqan nabiyya annabi ibrahim siddiq ne mai yawan gaskiya ne ai al-kathiru siddiq al-qa'im alaihi mai yawan gaskiya ne ko mai yawan tsayuwa akan gaskiya ne kaga wannan babbar shaida ce daga Allah Allah ya shaidi mutum da gaskiya ko da amana wannan ba karmar shaida ba shi to Allah ta'ala ya shaidi annabi Ibrahim cewa annabi Ibrahim mai yawan gaskiya ne an fahimta ya gaskata dukkan abin da ya zo daga Allah zuwa gare shi sannan ya gaskata da tashin alkiyama wa kama bil awamiri fa amila biha dukkan wani abu da Allah ya umarce ya tsayu a kansa sannan kuma ya aiwatar da shi duk wata doka da ta zo daga Allah to annabi Ibrahim sai da ya aikata wannan dokar a cikin rayuwarsa abu mafi fitowa fili annabi Ibrahim ya kai shekara 120 Allah bai bashi haihuwa ba sai Allah ta'ala ya bashi da annabi Isma'il alaihi salam sai Allah ya ce ya yanka shi kuma ya gani a mafarki kuma kusan mafarkin annabawa gaskiya ne duk ba annabi idan yi mafarki to gaskiya ne abin sai ya tabbata amma bayan annabi kuma ba wani an fahimta annabi ne kawai yake da wannan da malaminka da malamina da shehinka da shehina sai dai rajaman bilgayi yawwa amma annabawa ne kadai suke da wannan duk ba annabi mafarkinsa gaskiya ne ana gani sai ya tabbata ya sa manzan Allah ya yi mafarki ya ci faris da rum da yaƙi kuma ya tabbatu manzan Allah ya yi mafarki abubuwa da yawa a rayuwarsu kuma sun tabbata ya yi mafarkin a lailatul qadari kuma ya tabbata ana ganewa ko yawa lokacin da ya haifi ɗansa annabi isma'il to sai Allah ta'ala ya yi nufin jarraba shi shi annabi ibrahim alaihi salam domin a lokacin iya son ɗan iya sonsa domin ya kai shekara 120 biyayi ba kuma Allah ya ba shi ɗanin miji sai ɗau soyayya da yawa ya ɗora masa sai Allah ta ce baya jarraba shi ya ga da soyayyar Allah ubangijinsa da ɗansa wanne ne ya bi sai Allah ta ke cewa a shi annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa wa ɗansa inni ara fil manami فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Allah ta lake ta falamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da annabi Ismail ya kai shekarun har ya fara shiga wajen hidimar taya mahaifinsa aiki ya fara kama masa tunda lokacin da suka gina Ka'aba ma tare suka yi wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid min al-bayt wa Ismail ya fara girma ya fara kama masa ayyuka ana ganewa qala ya bunayya inni ara fil manam sai ce ya dan dana ni an nuna min a mafarki ani asbahuk cewa ni ne yanka ka Allah ya nuna min a mafarki yace ne yanka ka fanzur ma za tara me ka gani a shawarce in nazari me ka gani an gane ko qala sai ya ce ya abati ya babana if almatumar ka aiwatar da umarnin ubangijinka satajidni insha Allahu minas sabiri ni zaka same ni in Allah ya yarda ina cikin masu hagu haka annabi Isma'il ya faɗa wa mahaifinsa annabi Ibrahim alaihi salam an bayyana ni kam in Allah ya yarda kaga ya sai istisna'i ya jingina da mashi'ar Allah yasa wala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا hmm.
إلا أن يشاء الله hmm.
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب لأقرب من هذا رشدا Allah ta lake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'il zalika gadan illa an yasha Allah karka ce gobe zan yi abu kaza to kai istisna ka ce insha Allah an fahimta duk confirm ɗinka ga abu inda yana gaba to karka ce kawai ka bi kirji zai yi wa ka ce insha Allah wannan abu ne mai kyau annabawa duk haka suke yi an fahimta in ka bi kisar annabawa duk in wani abu zai faru a gaba to suna istisna'i da wannan kalmar insha Allah insha Allah wa zakur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka lokacin da ka manta ka manta ka tana to ambaci ubangijinka wa qimi salata li dhikri an fahimta annabi isma'il yace insha Allah zaka sami ni cikin masu hakuri daga nan me faru فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا Hmm.
إنا كذلك نجزي المحسنين falamma aslama lokacin da shi annabi ibrahim alaihissalam da ɗansa annabi ismail suka mai ƙauya wannan alif ɗin alifun tasniya ne falamma aslama ai da shi annabi ibrahim da ɗansa sun mai ƙauya bisa umarnin allah wa tallahu lil jabin ya fuskantar ya fuskantar da shi wani dutse ƙarƙashin dutsen da zai yanka shi an fahimta watallahu liljabin a falamma aslama watallahu liljabin wa nadainahu Allah ya sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya ka gani ko innahu kana siddiqa nabiya tazo an gane ko hakika ka gaskata mafarkinka ka gaskata mafarkin nan tunda kai mafarki kuma ka aiwatar da shi qad saddaqta ru'ya innaka zalika najzil muhsinin haka ne muke wa masu kyautatawa sakamako daga nan ba إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين
Allah ta lakita inna hadha lahuwal bala'ul mubin babu shakka wannan jarrabawa ce mai girma Allah da kansa ya kirayi wannan al'amari jarrabawa jarrabawar ma mai girma a ce ka yanka ɗan ka yanka ɗanka da kanka sannan ɗan shine ƙwaya ɗaya da Allah ya ba kuma ga tsufa kuma ya miƙa wuya ya sallama zai yi Allah ce tabbas wannan jarrabawa ce mai girman gaske inna haza lahuwal bala'ul mubin sai ce wa fadainahu bi zibihin azim sai muka fahimci shi annabi Isma'il da abin yanka mai girma an fahimta shine an ci har ya kwantar da shi ya jawo ka zai yanka shi sai mala'ika Jibril alaihi salam ya zo ya janye shi sai ya kwantar da rago a gun sai aka yanka rago duwa ka ake fara ko shine wa- shine wanda ya zama to sunnar yin layya kuma abin ya faru a goma ga watan zulhijja yasa duk shekara an ta dawo ya ka sunnanta mai iko daga cikin wannan al'umma ya yi layya an gane ko to shi zibhin azim din da aka fanshi annabi isma'il shi ragon da aka ce an yanka to daga ina yau daga ina aka haushi eh da gudan Allah mana sosai kuwa amma akwai sababi ai da sabab malamai suka ce to ragon da 'ya'yan annabi adam alaihissalam wanda suka yi wani aiki na ibada suka gabatar wa Allah fatuqbila min ahadi ma wa lam yataqabbal min al-akhar Allah ya karbi na ɗaya daga cikin su bai karbi na ɗaya daga cikin su ba to wannan qarraba qurbanan din da Allah ya karbi na ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam to wannan aikin ibadar da ya gabatar an ce wannan ragon ya gabatar wa Allah shi ne Allah da ya karɓi ragon aka kai shi ma'aji aka ajiye shi da hakan ta faru sai Allah ya ce jibril je ka ɗauko wannan ragon kai wa annabi su annabi ibrahim shi yin aka zo aka yanga shi an bai ji wannan sai Allah ta'ala yake cewa wa fadai wa fadai wa fadai na bi zibihin alayhi wa tarakana alayhi fil akhirin sai muka bar ambato na alkhairi kansa ga mutanen ƙarshe ta ga mana mana ambatan sai kuma ambato mai kyau Allah da kansa ce salamun ala ibrahim la haula wala quwwata illa billah aminci ya tabbata ga ibrahim inji wa inji Allah aminci inji Allah fa yace aminci ya tabbata ga ibrahim alaihi salam kaga yabo ya kare yabo ya kare Allah ta'ala ya kara musu matsayi Allah ta'ala ya ba mu ikon kwaikwayon su annabi ibrahim Allah ya ce siddiqan nabiyya mai yawan gaskiya ne kuma annabi ne Allah ya bahi matsayin annabta ya bahi matsayin risala ya bahi matsayin kulla kuma ya bahi matsayi na ulul azam duk shi kaɗai Allah ya wa wannan daraja daga nan mai faru إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا kafin nan kuma annabi ibrahim Allah ya san mai farin jini kowa ma ce yake annabi ibrahim nasa ne duk tsiyar bai yahudi ya ce nasa ne duk lalatar bai yahudi da kin Allah na bai yahudi ya ce annabi ibrahim nasa ne shi ma nasara ya ce nasa ne dama musulmi namu ne dama ba ma sai mu magana dama namu ne yasa Allah ce ma kana ibrahim ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيفا مسلما na'am وما كان من المشركين Allah ce makana Ibrahim Yahudiyan annabi Ibrahim bai kasance bai Yahudi ba ba ba Yahudi bane sannan wala nasraniyan ba ba nasare bane walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim ya kasance musulmi ne wanda ya karkace dukkan son zuciya ya meka fuskantar zuwa ga Allah sannan ya ce wa makana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin masu yi wa Allah tarayya ba ana gane ko idh qala li abihi is din akwai waccan wazkur din da zaka kaddara ana wazkur iz qala li abihi ka ambata wa mutananka lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya fadawa wa ya fadawa babansa baban nan nasa an ce sunansa azara tunda a can wata sura ma Allah ya ce wa iz qala ibrahim li abihi azara sai da sunan ya fito a can karara an gane ko shi azar an ce ya abudul asnam iya bautar gungunki ne iya bautar gumaka ba musulmi ba ne kaji wata jarabawan fi girma ihi azaran ba ga matsayi irin na annabi ibrahim shi ne mai matsayi na biyu ba a da halittun allah amma mahaifinsa ba musulmi ba ne idan ka yi ƙasa ga annabi nuhu alaihi salam annabi ne mursali ne shi ne farkon manzo amma kuma ɗansa ba musulmi ba ne matarsa ba musulma ba ce annabi lutu manzon Allah ne shi ma amma shi ma matarsa ba musulma ba ce in ba Allah ba wa zai wani iko ya sadi abin da Allah yi ka zuba wa sarautar Allah yi wannan shi ne musulunci amma baka da wani kace kace baka da wani sai baka yi sawa in dai in dai iya wa'azi ne ai ba kai annabi ba shi da ake masa wahayi to amma ga mafi kusanci da shi Allah bai kaddara masa yin imani ba ya sa manzan Allah da yayyayyay a ainihin abu ɗalibin musulunta ya yi ta kaiwa ya amu ƙulla ilaha illallah kalimatin tuhajibika biha illallah ya am ya babba ka ce la ilaha illallah idan ka faɗi wannan kalma to zan shiga tsakaninka da azabar Allah gobe kiyama da wannan kalmar Allah ba zai ma azaba manzan Allah ya kai ya kawo domin irin goyon baya da abu ɗalibi ba shi ya ba shi kariya ya nuna masa ƙauna ta ƙarshe abu ɗalib ba abun da bai kan manzan Allah ba an manzan Allah duk wani zai mai kallon gani-gani to in abu ɗalib ya ji to ta su da shi haka ya ba shi kariya har ƙarshen rayuwarsa kuma ya zo zai mutu ba musulmi ba manzan Allah hankalin sai tashi sai Allah ta ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha Muhammad ka yi haƙuri ba za ka shiryar da wanda kake so a zuciyarka shirya ta gamtakatar da aikin daidai da tafiya aljanna tana ga Allah Allah ne kaɗai yayyake da ikon shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya ba daidai ce yana karkace ne malam wani ji ɗansa ba malami ne ba to ya kai annabi ai bai kai annabi ba to ga annabawa yayansu kaza kaza matansu kaza da kaza abin da ba a so sakaci kar kai sakaci ka yi iyayenka in abin ya fi karman ka sallama wa Allah bayan da za ka yi bayan da za ka yi ana fahimta to annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya faɗa wa mahaifinsa ya abati ya baba lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anaka shay'a duba salon wa'azi irin na manya ina masu da'awa ana koyan salon wa'azi da za ka yi wa manya da za ka yi wa sa'annunka da za ka yi wa yara ƙanana da wa'azin da za ka yi wa ɗalibanka da wa'azin da za ka yi wa shugabanni kowanne akwai usulubin da za ka bi da su ya sa malaman usul suka ce ne kulle makamin makal kowane gu akwai maganar da ya dace ka yi a gun an fahimci wannan wa'azin maguzawa a yin kaji ai ba aya za ka ja musu ba ai ba santa ba ai idai kwatance-kwatance da wannan da misalai da abin nan da da nuna musu abubuwa fizikali haka ba za ka dinga ja musu ayi da hadisi ba san su waye ana fahimta to ku duba salon wa'azi da ɗayake wa mahaifi ku ji irin lafuzan da irin yadda yake kwantar da kai duk da shi ne mai wa'azi shi ne babba akun Allah to amma wannan matsayin na mahaifi ne a gunsa to dole ya rusuna ya canja lafuza domin wannan girman alaƙar taɗa da uba sai ce ya abati ya baba lima kaka tambaya yake lima ta abudu babai haka kake bautawa abinda ma la yasma wa la yubs abinda bai ji baba bai gani wala guni an ka shay'a baba abinda kuma ba zai amfani da kai komai ba gunki bai ji bai gani kuma ba zai bashi da wani amfani ba wani amfani da zai maka hasali ma sai dai kai ka amfanar da shi an fahimta ba wani abu da zai ma bai mallaki cuta ba bai mallaki amfanarwa ba to baba ina ganin yayi haka za ta faru wannan abin da kuke bauta masa fa bai ji bai gani ba zai ji ka ba dan baka je ka bauta masa ba ba zai ganka ba dan baka je ka bauta masa ba hasali ba shi da wani amfani da zai yi ma ba abin da zai yi ma da shi da barinsa duk uwar ubansu daya ba abin da zai maka an fahimta ayyina can yake cewa ufil lakum wa lima ta'budun wa mimma ta'budun min dunillah an gane ko yake ce abinda ba zai amfanar da ku ba ba zai cutar da ku ba zai amfanar da ku ba wannan menene zai kai ku na bauta masa saboda kake wa mahaifinsa wannan wazi wala ya guni an kashiya ba abinda zai wadatar da kai ba wani amfani da zai yi maka babu shi na kusa ko na nesa daga nan mai ci gaba da cewa يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا kuna kula da lafuzan sai ce ya abaci ya baba kaga wannan duk iliminka duk kudinka mahaifinka dole ka masa kinaya iya daga cikin koyarwa ta addini mahaifi a sake sunansa na kiransa kiran girmamawa ita ma mahaifiya a sake sunanta na mata kira kira na girmamawa wannan shine addinin musulunci duk matsayinka kuma duk irin abin da Allah ya ma a duniya to dole ka girmama su qaulan wa fi'lan magana ka ya zama tuta girmamawa aikinka da mu'amalarka tsakaninsu ya zama tuta girmamawa girmamawa na kuma baki da zuciya an bayyance wannan yace ya abati ya baba in ja annabi ibrahim alayhi salam inni qad ja'ani min al-ilm haqiqa ni wani ilimi ya zo min daga Allah shine al-ilmu billahi wal ma'rifa Allah ya hore mu wani ilimi daga gare shi da kuma sanin Allah ya yake Allah ya mun wahayi ya bani ilimi ya sanar da ni shi kansa Allah din ya ban ilimin tauhidi ya ban ilimin ibada ya ban ilimin sanin me Allah yake so me Allah baya so Allah ya zabe ni ya mun wannan baiwa malami atika kai irin abin da Allah bai baka ba tunda kai ma annabi bane Allah bai zabe ka ya ma irin wannan tagomashin ba Allah ya min baiwa da ilimi da annabta da wahayi saboda ka fatta bi'ili ka zo ka bi ni amma bi irin na ka fahimci saƙon Allah a gari fatta bi ni ahadi ka siratsan sauya idan ka zo muka tafi ka fahimci abin da Allah ya mun na wahayi tabbas za ka zamto akan tafarki madidici siratsan sauya shine siratsan mustaqima za ka hawa kan hanya madidiciya wanda za ta kai ka har zuwa ga aljanna baba idan ka zo ka fahimci irin saƙon da Allah ya min na annabta da wahayi babu shakka za ka zamto ɗaya daga cikin masu hawa hanya madaidaiciya da za ta kai su har gidan aljanna haka annabi ibrahim faɗawa mahaifi shi ya ci gaba da cewa يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ya ce ya abati ya baba la ta'budi shaitan karka bauta ma wa shaitan ai karka bi shi la tuti'hu karka yi wa shaitan da'a ka san akwai shirka mata da'a ai akwai shirkul muhabba akwai wanda zaka masa da'a garin da'an nan sai ka zama to kana bauta masa baka sani shine karka yi wa shaitan da'a wajen bin abin da ya umarce ka na sako da kuma ƙin bin abin da ubangijinka ya umarce ka shedan ya hana ka ka bi gaskiya kada ka yadda haka ta faru karkaiwa shedan da'a kuma dama malamai suna cewa dan adam ba shi da makiya kamar abubuwa guda uku kuma dole za ka rayu da su sai dai ka nemi taimakon Allah a kansu babban makiyinka a duniya shine shedan inna shaydan lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa Allah ce shaidan makiyinku ne kuma ku rike shi makiyi haka Allah ya faɗa da nasin alkur'ani shaidan iya kokarin ya kai ku wuta shine aikin sa makiyi na biyu duniya wannan duniya da muke rayi a cikin ta makiyar ka ce makiyar mai imani ce yasa dukkan masu imani suka yi watsi da ita abinda suka rayu a cikin ta abinda zai kusantar da su ga Allah shi suka fi bawa muhimmanci amma duk wani abu na sharholiya duk wani abu na na na sharholiya da da da yayi da holewa to bayan Allah na kware ba sa kallon sa a duniya an bayyana wannan in ka bi ta duk yayin da ta ebo ma ka bi to babu shakka za ta je baka a cikin Allah subhanahu wataala yasa Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa a duniya jifa ita duniya mushe ce inda ka san mushe a jeji haka duniya take ya ce duk wanda yake kwaɗayin wannan mushen falabudda an ya talida bilkilab ya ce babu makawa sai ya cakuɗa da karnuka an gane ku? inda ya mushe ne a jeji to in kace kana son wani abu na mushen zai kun haɗu da karnuka abu to haka duniya take yanzu kana ganin za a yi mitin a abuja ko a wani garin ai dole da su da su aka yaduwa da wanda baya sallah da wanda ya ce allah uku ne ko da wanda ya ce ba Allah ma gaba ɗaya duk a haka ake mita ɗaya kaga kilab ɗin kenan da su ake haɗuwa inda duniya ce ta ɗaga da su babban masifa ma wani lokaci sai ka ji kana ƙaunar su a zuciyar ka fiye da musulmi ɗan uwanka shi ne babban bala'in ba shi ne babban bala'i al'amari na tutar siyasa ko harkar ƙwallon ƙafa sai ka ji kana son arne kafiri fiye da ɗan uwanka musulmi wannan ya fi komai zama bala'i an fahimci wannan yawwa annabi ibrahim alaihi salam allah ta'ala yake cewa yake faɗa wa mahaifinsa cewa la ta'budi shaytan kar ka yi wa shaytan da'a fi ma yuzayyinu laka min al-kufri wa shirki wal ma'asi cikin irin abin da shaytan yake kawata maka na kafirci da shirka da kuma da kuma da kuma yawa kafirci da shirka da sabon Allah kar ka yi wa shaytan da'a cikin wannan inna shaytana haƙiƙa shi shaytan kana lirrahmani asiya ya kasance shi dangane da Allah mai rahama to shi dan mai sabo ne duk rahamar Allah nan da fadin jinkan Allah da rahamarsa to shi dan ba zai samu ba domin sabonsa domin rashin da'arsa ga Allah ubangijinsa ya umarce shi yayi butulci Allah ya ce yayi ya ce ba zai yi ba har ma yake cewa ai shi kaza kaza iya iya gani iya da gani fiye da Allah yasa da ƙarshe Allah ya fushi da shi kuma ya alƙawarantar masa azaba saboda karka bi shedan karka yadda shedan ya zama abokinka makiyinka na uku shine son zuciya shedan duniya son zuciya duk mutumin da ɗaya daga cikin uku ne yayin rinjaye a kansa ta zai kai shi wuta ka kula da son zuciya yasa annabi annabi Dawud alaihi salam Allah ce ya Dawud inna ja'alnaka ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله النبي داود عليه السلام يا cikin mursalai Allah ya ce ya Dawud ya annabi Dawud alaihi salam inna ja'alna khalifatan fil ardh Allah ce mu ne muka sanya ka zama khalifa a bayan ƙasa muka tura ka wakilci mu fahakun bainan nasi bil haqq idan ka ji zaka yi wa mutane hukunci kai musu da gaskiya wala tattabi al hawa kar ka bi san zuciya haka Allah ke faɗa annabi Dawud alaihi salam kar ka bi san zuciya fayudillaka an sabilillah idan ka bi san zuciya zai batar da kai daga hanyar Allah an fahimci wannan yasa Anas dan Mali yace manzo Allah iya yawaita wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil min munkaratil a'mali wal aqwali wal ahwa ya Allah ina neman tsarinka daga munanan maganganu da munanan aiki sannan kuma da son zuciya manzon Allah iya neman tsarin Allah game da son zuciya shi shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ke faɗa da kansa cewa wala in tabata ahwa'ahu ba'da allazi ja'aka min al-ilmi malaka min Allah min waliyyin wala nasir da kaddarance zaka bi son zuciyar su bayan abin da yazo maka na ilimi ga a wahayi yazo ma amma ka bi wani abu da suke so ka bar abin da Allah yake so to malaka min Allah min waliyyin wala nasir baka da wani mujimin al'amari sannan baka da wani mataimaki kuma bayan Allah subhanahu wataala shi ya samu guji son zuciya yawwa manzon Allah a sallah na na Aisha ta rawaito take cewa ta ji a sujjada iya cewa Allah mai jijjiye zukata Allah juye zuciyata ne maka da'a Allah mai jijjiye zukata Allah juye zuciyata wajen tasarruf tasarrufinta wajen yi maka da'a ya rabbal alamin sabbit qalbi ala dinik sarrif qalbi ala da'ati tabbatar da zuciyata wajen yi ma da'a juya zuciyata ta yi maka da'a ya yasa wannan addu'a ce mai muhimmanci ka dinga roƙon Allah gyaran zuciya a cikin sallah idan zuciya ta gyaru duk jiki ya gyaru idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala ala wa hiya al-qalb idan zuciya bata gyaru ba mutum ba mutum bane yasa wannan zuhair bin abi sulma yake cewa lisanul fatanisun wa nisfu fuadu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami yace mutum complete din mutum abu biyu ne yake zama mutum lisanul fatanisun harshen mutum rabin sa ne wa nisfun fu'ada rabin kuma zuciya shine kawai rabin ka harshe rabin ka zuciya falam yabqa illa suratul lahmi wad dami ba abin da yi saura sai sai jini da bargo da kashi da sauransu amma wannan bin su ne mutum innamal insanu ala ahmarihi haka wani balarabe yace shi dan adam ba kowa bane idan ka cire jajayen abubuwan su guda biyu sune al-lisan wal qalb baki shi zai furci ya faɗi alkhairi ya faɗi shari zuciya ita za ta yi ƙudiri ta ƙudiri shari ta ƙudiri alkhairi wannan su ne mutum ai yasa kullum ka dinga neman Allah gyaro su gyaran harshe gyaran zuciya Allah ka gyara mana namu ya Allah Allah ka samu fa karfin namu inna shaytana kana lirrahmani asiya hakika shaytan ya zama to mai sako ne ga Allah ubangiji mai rahama na'am ya abati inni أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا malamai sun ce akwai hikimar sanya sunan ar-rahman da Allah yake ana domin ya nuna ma duk sabanka idan ka tuba Allah zai ma rahama duk sabanka shi yasa ya dinga maimaita ar-rahman ana inna shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati ni akafu anya masaka azabun minar rahman kaga ba ce azabun minal azizi ba ko azabun minal jabbar eh ka tsorata ai amma azabun minar rahman wata balaga sai qur'ani azaba abba daga mai rahama azaba daga mai rahama kaga mai rahamar zai iya kin yin azabar an fahimta yasa duk sabanka karka tsorata kai dai ka tuba ake bukata duk girman sa ka tuba inda ya kai taubatan da su Allah zai karba zai yabe maka an fahimci wannan sai Allah ta'ala ke cewa annabi Ibrahim ya ce ya abati ya baba inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman ni ina jin tsoron kar wata azaba ta shafi ka daga Allah mai rahama kar Allah ta'ala ya kama ka da laifi da kin yin masa kin yin masa da'a ka ki masa da'a har ka mutu akan wannan to ina jin tsoron kada Allah ya fishi da kai har ya kama kada azabar gobe kiyama in kumta alal kufri har in ka tsayu kan kafirci baka dawo ka bi Allah ba to akwai yiwuwar Allah zai kama kada azaba sai ka zamto qarinan finnari li shaytan sai ka zamto ga kai ga shedan a gidan wuta shi ne fitakuna li shaytani waliya sai ka zamto shedan ya zama majimancin al'amarinka har ma ka samu kusanci da shi a zaman ku na gidan wuta wanda baka ake fada ba amma tunda Allah ar-rahmanu ne idan ka tuba zai yafe maka ka tuba in Allah zai yafe maka na'am daga nan ba
qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya to annabi ibrahim ya gama wa'azin da zai wa mahaifinsa an kwankwana duk wannan kalmomin akwai kalma mai tsauri a ciki ba mai tsauri duk kalma ce ya yi amfani da layin faƙula lahu ƙaunar layina ya yi amfani da kalamai masu taushi an fahimta kalamai ne masu taushi wanda ya amfani da su don isar da saƙo zuwa ga mahaifinsa ya sa malamai suka ce mahaifinka ko a zahiri iya ba daidai ba to ba za ka yi masa gatse-gatse ba ka isa ba dole za ka sassauta lafazi ga magare shi an gane ko wasahibu ma fi duniya ma'arufa an ce ma'aifinka ko da ba musulmai ba ne to dole ka yi zamantakewa da su a duniya su kyautatawa dole ka wannan ya sa malamai suka ce abu uku ko da mahaifinka ba musulmi ba ne dole ka yi masa idan iya buƙatar abinci dole ka ci da shi idan iya buƙatar gun kwana dole ka nema masa idan iya buƙatar aure dole ka yi masa mahaifinka wannan haƙƙin ko ba musulmi ne shiga masa wannan an fahimci wannan tunda nana asama binta abubakar radiyallahu anha baban mahaifiyarta ta zo daga maka ta biyo ta madina za ta kai mata ziyara da ta zo lokacin ita mahaifiyarta nana asama bata musulunta ba ta kawa yadda asama yar uwar nana aisha ce addan nana aisha ce tana auren zubair bin al-awwa ɗanta abdullahi bin zubair shi aka fara haihuwa a madina bayan an yi hijira shi yasa ake cewa nana aisha ummu um, ummu abdullah to dan yar uwarta ne tunda ita bata bata taba haihuwa ba nana aisha bata taba haihuwa ba idan kun ce ummi abdullah to wannan dan yar uwarta ta ake mata kinaya da shi to da mahaifiyar nana asama ta zo ita nana asama ta san bata musulunta ba tana zuwa gidan tana sa- shiga ta zaunar da ita ko ruwa bata bata ba sai ta tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta same shi a gida ta ce ya rasulullah qaddamtu ummi wa hiya al-mushrika mahaifiyata ta zo min daga maka amma ba mushrika ce bata musulunta ba afa asilu ha ya rasulullah manzon Allah zan mata hidima zan sauke ta zan girmama ta amma ba musulma bace sai manzon Allah ce sili ummi duk abin da zaki na sauka da mutunta ki waya ta barki duk abin da zaki na abinci da masauki da girmamawa duk ki mata haka manzon Allah ya faɗa wa nana asma Allah ya kare dare ta an fahimta yasa a duk wannan kalmomi da annabi ibrahim alaihissalam ya amfani da su duk kalamai ne masu taushi kalamai ne wanda ba wani tsauri a ciki ba wani abu na nuna kai ka'isa don kai annabi ne ko don kai wada ne duk ba wannan a ciki ya abati ya abati ya abati da wannan duk ya bi mahaifin shi yake faɗa masa wannan to mahaifinsa zai bai zai zai zai respond zai mai da saƙo bayan ya yi ta wa'azi to ya yi ɗan jim mahaifin zai mai da saƙon abin da ya ji ƙala sai ya ce a ragibun anta an alihati ya ibrahim a ragibun anta an alihati yanzu kai baka kwaɗayi game da abubuwan bautar mu har ka zo kana faɗa min na wasu akwai allah mai rama akwai kaza kai baka kwaɗayin ka zama kusa da wannan allolin nan ya Ibrahim ya kai Ibrahim baka kwaɗin kuma ya gunsu har zaka ki faɗa musu magana an bayyanta shi yasa kalmar ragiba idan idan ta yi ta'alluki da an to rashin kwaɗayi ga abu in ta yi ta'alluki da fi to kwaɗayi ga abu kenan shi yasa can hadisi yake cewa fa man ragiba an sunnati wanda bai kwaɗayin sunnata baya tare da ni an gane ko wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ba wanda bai nuna kwaɗayi game da irin hanyar annabi ibrahim alaihissalam sai wanda ya samu taɓuwar hankali haka allah ya ce amma ragiba fi to iya nuna kwaɗayi a kan abu ragiba an kuma rashin kwaɗayi ga abu kalma ce ɗaya amma me ya zo bayan ta ɗin fi ce ta zo ko an an fahimta daga na ake bambanci a wani matsayi za a sa ta a ciki annabi ibrahim ga abin da ga abin da mahaifinsa ya ce masa yanzu baka kwadayin kai ma baka baka ɗaya daga cikin masu kwadayin wannan kuma kana baka san wani abu a gunsu baka san ceton su ko jin kansu duka baka kwadayin wani abu a gunsu ya ibrahim ya ibrahim haka zamu yi da kai yanzu ka taso a wannan gidan yanzu ka zama dubu kai ne zaka fita zakka kamar haka zai ce masa gida duk ba wanda ya zo da wannan abin sai kai kai kadai zaka ce kai wannan ba aloli bane iyaye da kakannuwa ga muka tafi ga ana kai kadai zaka ce ba zaka yi ba kuma har kana ce min kaza da kaza da kaza daga nan me ce masa da in lam tantahi la arjumannak har in baka hanu ba in baka daina wanda maganganun ba to la arjumannaka wallahi zan jijjifi ka haka mahaifin sai fada masa in dai baka daina wannan maganar ba cewa qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabini ahdika sirra siratan sawiya in dai baka daina lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru ba to la'arjuman naka wallahi zan sa a jefe min kai la'in lam tanta ai la'in lam taskut idan baka yi shiru daga wannan ba wasu malaman suka ce la ashtamannak zan tsitsi ne maka albarka na zazzage ka kamar yadda imamul kalbi ne imamu qadir suka ce wasu kuma suka ce la abadannaka anni har in baka yi shiru ba zan sa ai nesa da kai a tafi da kai can nesa ka rabu da ni an gane ko wa'an suka ce la'aqatulan nak bil hijara duk suna fassara la'arjuman nak din har in baka yi shiru daga wannan magana ba zan sa a jajjabe ka har ka mutu kamar dan Abbas ya faɗa Allah ya kare dadi wa hajurni maliya ai ijnubuni tawila kai nesa da ni ba na son man ji wannan motsin kana kar wannan magana ba na son jinta kai nesa an fahimci wannan in baka yi shiru ba zan sa ai nesa da kai a nesanta da kai kuma ma na kai gunda za a kashe gama gaba daya kowa ya huta dama can a suratu al-anbiya ai Allah ta'ala yana faɗa cewa qalu harriquhu wansuru alihatakum قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم لعلكم wansuru alihatakum in kuntum قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين kaga ashe a lokacin bai shirun ba tunda shi mai wa'azi ba ya shiru ai mai wa'azi ba ya shiru an fahimta in nan ya matse dole hukuma kuma ka bi ta waccan kofar to da suka ga annabi ibrahim bai shirun ba kamar yadda mahaifinsa ya ce to ƙarshe suka ce to hariku kawai yanzu abin da zai ya kona shi gaba da a tattara itatuwa a kunna wuta a kone shi kawai huta an ce itacen da za a kona annabi ibrahim sai da aka yi shekara da shekaru na tare shi kowane gida sai da aka ɗaura musu abin nan iya adadin abin da za su kai kowace unguwa kowane gari aka yi dalen ice sannan aka sa rana mutum ɗaya ne ba ka mai tauhidi ya huta ba duk duniya sai ta taro akan kuma Allah ya kunyata su daga nan aka sara na kunna wuta aka je a kunna wuta da aka kunna wuta kuma a je a jefa Ibrahim alaihi salam ya gagara domin wuta ta kama ta yi zafi ba wanda zai je kusa da ita ga koci ga kwanan yunwa kenan to daga nan aka ce sai shedan iblis ya zo musu da sigar dan adam ya ce me za ku yi ne me kuke nufin yi iski ce ai wannan za mu kona a cikin wannan wutar shi za mu kona domin ya ce wai Allah ba ɗaya ba Allah ɗaya ne da abin da muke bauta duk shirme ne ba alloli ba ne haka ne haka ne to ku zo koya muku dubara sai irin majaujawa ɗin nan aka kafa itatuwa daga can baya aka samu igiya in an ɗama aka saki mutum kamar an harba shi ne to shi ɗan ne fara zuwa da majaujawa an gane ko ya yi musu wannan dabara aka sa itatuwa aka ɗaure igiya aka makala annabi ibrahim aka ja aka ɗama itatuwa sai aka sake su da aka sake sai tsalle sai faɗa wutar to shi ɗan ne zo da wannan annabi ibrahim alaihi salam gashi ya tafi gida ya tafi wuta zai faɗa wuta gada gada malamai suke cewa sai mala'ikan da yake kula da iska ya zo ke cewa ibrahim zan je na sa iska ta tada wutar nan gaba ɗaya kafin ka zo sai ce Allah ne ya aiko ka zai ce a taimakon ka zai ce ba na so a sosai kuwa inda ya taimakon ka ne ba na so Allah ya fi ka sanin halin da nake ciki mala'ika mai kula da ruwa shi mai zuwa Ibrahim zan je na saki ruwa ya jika wannan wutar ya ce Allah ne ya aiko ka ya ce a ni zan taimake ka ce ba na so Allah da ya sa aka maka ya fi kowa sanin halin da nake ciki amma ba kai ba ka yan sanda su kama ka dinga buga waya wane da Allah kana kusa ka zo ina can fantami ba da Allah ka zo an dan samu matsala ne an gane da kyau to amma mala'ika ne ce zai kama ta yi lagai shi wala baya so Allah shi ya kowa suna halin da nake ci shi yasa Allah ta'ala ya kira wutar da kansa yace ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yace ya ke wuta ki zamto mai sanyi sanyin ma mai aminci amma ga ibrahim shi kadai Allah ya kira wuta da kansa yasa dan Abbasu yake cewa manzon Allah yana faɗa masa cewa Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce bai taba jin daɗin rayuwa ba kamar lokacin da yake cin wannan wutar daɗin rayuwa dai a duniya yace wallahi bai taba ji ba ga wuta ce kuma ana ji ganga ganga tana ci amma ce gefen har har ciyayi ne suka fito a gefen sa da yake zaune tsabagen ni'ima yasa wahala tana zama wahala in Allah ya yarda anta taj'al al-hazana idza shita sahala haka manzon Allah yake wa Allah kirari Allah kai ne ka isa ka maida damuwa farin ciki waye in ba Allah ba Allah ne sai wannan abiya ta so damuwa da musifa da bala'i in Allah sai sai mai da shi alkhairi nawa aka yi ai ba za su girgaba wannan kuma an ce wutar a wannan yinin ba abin da wuta ta sarrafa a wannan yinin kowa sai dai sha farau-farau ɗinsa da garinsa amma to bai yiwuwa domin Allah ya ce karki tasiri kan Ibrahim da ta tsorata wutar a ranar babin da ta gona la haula wala quwwata illa billah saboda ka Allah shine Allah duk abin da Allah ya so zai yiwu abin da Allah ya so kuma zai yiwu ba masha Allah kana wa ma lam yasha alam yakun kai dai bawa ka tsantsanta tsakaninka ga Allah ka gyara wannan tsakanin in ka gyara tsakaninka ga Allah shikenan ka huta ba wani abin da ɗan adam zai iya yi ma na samun jin kanka ga Allah ko azabar ga Allah ba shi da wannan dama sai dai ma hanya ko kwaikwayi shi hanyar alkaidi ka tsira ko ka fi shi hanyar bata da son zuciya ka halaka an bayyana wannan annabi ibrahim alaihi salam yake cewa la in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya in ji shi mahaifinsa yake faɗa masa wannan daga nan mai annabi ibrahim ya ce قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا duk da aka gaga bai fi shi ba amma an kai ne ba ni za ka jefa ni ba annabi ne ba wahayi Allah yake min ni ba manzo ne ni za ka sa a jefa ka jefe ni mana a bai faɗa haka ba. da yake iya so ya nuna wa duniya irin alaƙar da ke tsakanin ɗa da mahaifi kaga dai tabbas mahaifin akan mata yake tabbas ko kwakwato babu amma ku duba irin abin da yake biyo baya amma a yanzu ‘ya'ya nau ne suke sa iyayen su yi musu faɗa da tsawa wani ma har da ɗaga hannu da buga tebur kai baba kaza kaza kaza ba ba yi wa kana ɗa ba za ka ga albarka ba wallahi ba kai ba ganin albarka mahaifi maganganun da za ka yi tsakaninka da shi na musamman ne wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima haka Allah ya ce ko ka kosa ba za ka faɗa mahaifinka ba kashi baka yi saka faɗa ba inda kana neman albarka kullun tsakaninka da su kaulan karima magana girmamawa magana ta mutuntawa wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare da shi yayi dawafi yayi dawafi yazo ya jingina da Ka'aba iya hutawa sai wani matashi ya dauko wata tsohuwa haka a wuyansa yi ma iya ta dawafi da ita sai da ya gama dawafi sai ya samu Umar dan Khattab a tsugunne iya hutawa a Ka'aba sai ke ce ya amirul mu'minin hadhihi ummi ya amirul mu'minin wannan mahaifiyata ce gyati mata ce shin haƙƙinta da Allah ya dora min na sauki haƙƙinta a kaina na biya ta duk aikin haji a kafada ta nayi da ita ba ta da ƙarfi za ta yi da dawafi da tsayewan arfa da sa'ayi da komai ina dauke da ita ne wannan ba za ta iya ba ƙarfin da ya kare haƙƙinta na biya sai umar ɗan kaɗabi ya ce to abinda zan faɗa maka ɗan misalin da za ka iya ganewa a ɗauko yunƙurin naƙuda ɗaya daga cikin yunƙurin naƙuda da ta haife ka ɗaya za a ɗauko daga ciki wannan ɗayan a kasa kashi saba'in to ba ka biya ta ɗaya ba ita ma kanta ba ta isa ta ce ga yunƙurin naƙuda da ta haife ka ba ba ta sani ba yunƙurin haihuwar ba ta san iyadar da ta yi ba to a ɗauko ɗaya a ciki a raba shi saba'in ba ka biya ta ɗaya ba yawan nishi daya a cikin nishi da ta yi ta haifin mutum to a ɗauko ɗayan araba shi saba'in ba biya ɗaya ba ce to kaga mu da su hidai ƙaunar karima ɗin kawai yawwa hidai ƙaunar karima da biyayya da ɗa'a da duk abin da ya kamata a yi su kuma sauƙin hali gare su ba mahaifa sauƙin hali ne da su wallahi domin hana ɗin da Allah ya sa tsakaninku da su duk laifin da kai in dai ka je ka na katu za su karba za su karba wannan abu ne gashi nan kamar satar amsa ce da fishin da babe ko umma tai da kai kaza kaza kaza wallahi idan ka dawo ka biyo ta wata sigar ka nuna ka gane laifinka ka rusuna ka daina ka tuba wallahi za su karbe ka su ba irin uban gidanka bane a office zai ce kana ƙara ganin ka stupid ba irin wannan bane wallahi so duk tsiyarka duk lalacewarka inda ka rusuna za so ka za so ka an fahimci wannan amma wani duk da ka sai yake ganin kamar wai kaskanci ne ko kuma ba zai iya zuwa ya nemi tuba da rafiyarsu ba wannan ba karamar hasara ba ce annabi ibrahim alayhi salam ce salamun alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ko sallam sallamtu minni an gane ko la usibaka bi makruhi ko kuma in dai ni ne kai hakuri in Allah ya da ba wani abu da zan shafi ka da hina cutarwa ba zan ƙara faɗa maka abin da zai bata maka rai ba ko kuma a'a shi uban yake cewa in dai ka hannu din daga abin da nake so ka daina aibata gumakan to shikenan ka samu aminci a gare ni an bayyana wannan salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi amma kaulin farko yafi ya fi inganci domin a yi magana ba ta ƙare ba sai Allah ke tashi Ibrahim a.s. ya ce sa astagfiru laka rabbi duk da abin nan da kai to zan nema ma gafara ubangiji an ce an kawo sin din mustaqbal domin annabi Ibrahim zai daidaici lokacin da Allah yake gabar addu'a ne saboda ka kawo sinun din sa astagfiru laka rabbi zan kirdaji lokacin da ubangiji yake karbar addu'a zan nema ma gafara innahu kana bi hafiya domin ubangiji ubangiji na to iya mu'amala ta tausasawa da ni an gane ko hafiyan hini latifan ubangiji mai tausasawa ne an fahimta yasa a can wata aiki cewa wa ma kana istighfaru ibrahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه Hmm.
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi neman gafarar da ibrahim ya ce zai wa mahaifinsa ba da kasance ba illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu sai dai wani alƙawari da yayi tsakaninsu da shi Allah zai nema mahaifinsa gafa yayi alƙawari ne kuma zai cika alƙawarin amma falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillah a lokacin da ta bayyana cewa shi mahaifin annabi Ibrahim makiyin Allah ne abokin adawar Allah ne tabarra'a min shine falan ma atazalahum din kenan da ya gane abin ba zai ba sai ya kaurace masa kuma shine tabarra'a min inna ibrahima an gane ko shi annabi ibrahim alayhi salam ya kasance mai haƙuri ne mai mai da al'amura zuwa ga Allah ne Allah ta'ala ya samu daji ina ganin mun zo inda za mu samu matsaya lokaci ya cin mana abin da muka faɗa daidai alaban wadadarsa kusakurai da muka yi Allah ta'ala ka yafe mana Allah ta'ala ka samu na cikin bayan ka yantattu daga wuta Allah ta'ala ka yi mana albarka a rayuwar mu ka sami lafiya mu wange lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa da wannan gari da sauran garuruwan musulunci gaba ɗaya Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka daɗe mu da lafiya da imani a yau mun yi babban kamu akwai a Sheikh Musa Albar- Alburawi wanda ɗaya ne daga cikin shugabannin wannan unguwa na ƙarƙashin ƙungiya ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna kuma mu bakin sa ne da mu. sanadiyar uzure-uzurai da kacaniya ta da'awa da sauransu to shine za ku ke ganin kamar ba ku ganin fiskarsa amma yau Allah ya Allah ya takaita uzurin muna tare da shi sauƙin daga cikin ga abu na ɗin nan wannan wace Eh.
wace da ishe ce eh insha Allah zai sashe ce to insha Allah bayan nan muna yi wa malam fatan alkhairi da kuma Allah ta ya ƙara ƙwarin gwiwa da kuma jagora cikin al'amura akwai wasu aminai na da muna tare da su a nan akwai malam Muhammad Sale direba ne ya aikin jigila da mota daga nan zuwa Kano to yake ce duk lokacin da ba ma tare to muna tare ta hanyar waya karatuttukan nan duk yanda ake na jin sai na sauraron su to amma yau Allah ya takaita uzurinsa shi ma muna tare da shi akwai alhaji hassan shi dan intabal din da muka samu dokar mashin ce yanda muka muka tirje muka abin da shi ma ya tirje yau gashi muna tare da shi tunda wannan dokar mashin da in za mu biya ta ita ba za mu yi karatun nan ba dole mu haƙura mai nafi ya zo a nafi dan kafa ma ya zo a kafa haka za a yi ibada ce jihadi ne jihadi ne haka Allah ya kaddara kuma ibada muke yi. kuma zuwan karatun a yanzu ya fi kowanne lada don domin ya fi kowanne wahala yau ya fi kowanne lada ya fi lokacin da ake sakin mashina su yi yawo lada a yanzu sau daga kada a yi sanyin gwiwa kada a kasala a daure jihadi ne ake yi. Allah ta'ala ya taimake mu to muna tare da su bayan an gubaro ɗaya daga cikin limaman masallacin nefa na kumbiya kumbiya da aminansa guda biyu alhaji yusuf da shi alan gubaro duka muna masu fatan alkhairi da kuma limaman wannan masallaci da shugabanni da ladanai da sauran 'yan kwamiti da dattawan unguwa duka muna yi wa kowa fatan alkhairi da addu'a Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu akwai dagacin mana waci shi ma mutum ne wanda yake da son addini da da'awa dan ya ya zuwa masallacin nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba a karatuttukan mu ya sha zuwa to yanzu haka yana asibiti sama da sati biyu ma yana FMC ba shi da lafiya muna don Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗunsa